الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة sha ne ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba a mun sai a darasi na nawa malam Muhammad ɗari da talatin da takwas mun sai a darasi na ɗari da talatin da takwas za mu tashi darasi na ɗari da talatin da tara a cikin wannan littafi mai albarka al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alayhi shaytan inda za mu tashi a hadisi na ɗari tara da talatin da yi kuma muna cikin babu babu nikahin zikiri babu da yake magana akan an so mutum in zai aure ya auri budurwa mun bi hadisi daya za mu tafi hadisi na gaba inda ma da yake hadis hadisi na 930 an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ba an karbo daga jabir da abdullahi Allah ya kara musu yadda wannan jabir da abdullahi already mun san waye jabir yana cikin matasan sahabbai kuma wanda suka fi kowa yawan hadisai yana cikin mutum bakwai da ake cewa al-muqsiruna min as-sahaba sab'un min as-sahabi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadith an al-muqtar khairu mudar abu hurayra sa'ad bin jabir anas siddiqah kadab umar wa ibn abbas wannan jabir yana cikin in ka gama sahaba ya ce ma ibn abdullahi shi ma sahabi ne kisa aka zo sai a ce radiyallahu anhu ba idan mutum yana rike irin wannan shine da zarar ko manta aka ya kace radiyallahu anhu sai ka jara ka ce anhu ma ji in ka dan sai anhu a ce ana abdullahi bin mas'ud ka ce a ce radiyallahu anhu dai ke nan don ba kun ba musulmi ba amma idan da musulmi ne za a ce radiyallahu anhu ba shine daidai ana abdullahi bin amr bin al-as sai aka ce radiyallahu anhu sai ka ce a radiyallahu anhu ba domin shi ma amur bin al-as din musulmi ne wannan shi ne to abdullahi bin haram mahaifin abdullahi kuma jabir musulmi ne dan a wannan sahabin ya ji wato yakin uhud sannan kuma ya ji yakin a yakin uhud daga yakin uhud ne aka yi masa shahada da a lokacin da yake wa jabiru kai ya fito ya zauna ya kula da ƴaƴansa mata shi kadai ne namiji yana da kalle guda tara duk mata shi yake zauna ya jira ana magana cewa ma ba iya yakin Uhud ne jajir ne sai ba har yakin Badar wasu na wannan magana amma dai ya tabbata da yakin Uhud ba saboda jira da aka bashi na ƴan uwansa ya kula da shi kuma ma'aikin ya tafi to shi Abdullahi bin Haram yana ce waɗanda aka yi shahada su saba'in a yakin Uhud. To sai jariri ya shiga damuwa dan bai wuce kara sha takwas ba. Ga ɗan ne ba ta rukutu. To sai ya shiga damuwa kullum sai ya zo ya zauna ya tagumi. Wata rana Annabi Alayhi Salatu Wasallam ya zo cewa ya ganke cewa Allah ne yake faruwa ne. Dai ya ga halin da yake cewa imani a rasa mun kafira. Sai kana kullum kana cikin damuwa. sai ce ya ma'aikin Allah usse shi da abi qabla yawma wato am qabla yawma uqbi wa taraka iyalan wa dayna an wato an yi wa mahaifina mahaifina ya yi shahada zancen da ya fi inganci shi ne ranar uhudu ba kafin ranar uhudu ba ranar uhudu an masa shahada ya bar mun kalle sannan gaba shi ne yawa da ake bunta wannan shi yake za a damuwa to shi ne annabi alaihi salatu wasallam yake bana ba bane ma albishir to wani abu da zai kwantar ma da hankali ba yake ga ya mun ya rasulullah yake babu wanda ya taba mutuwa ubangiji ya tashi shi ya tambaye shi ne yake so sai mahaifinka yake to Allah ya tambayi mahaifinka me yake so tamanni haka Allah yake da shi kai burin da kake so sai mahaifin zai ce ya ya ubangiji ba abin da nake so ba ce a dawo min da raina in kuma fitowa yaki in kuma shahada in za haka san saba'in haka nake so sai jaziri ya samu nutsuwa da annabiwa sannan maganar bashi kuma yake dan abin da ya bari yake ka kawo mu wanda za mu zo mu ji a cikin hadisan da za mu biya dalilin da ya faru har ya warware bashin gaba ɗaya biya sannan kuma na taɓa faɗarsa a baya lokacin da muna tantamar jaziru ko a ko da yake a cikin littafin da muka ji a rijal wani sa haular rasul a wasu shekaru shi ne da muka zo wajen amur bin jamo muka ce abokin abdullahi bin haram kutta ko ina da rasul bi amur bin jamo gurgu ne to sai zamto da aka yi mutu shahada a tare duk tare suka fita sai annabi ya rika hada mutum biyu ana binnewa sai aka hada aure bin jamo da abokin sa Abdullahi bin Haram to wata rana makabarta aikin bambo ya biyo ta gurin za a yi gyara zamanin Muawiya bayan shekara 41 aka zo ana cikkire kaburburan ana wakar da su da aka zo kabarin Abdullahi bin Haram da aure bin jamo wanda ta kwakulo ta a kabarin sai suka yi in ka gan ta za ka yi bacci ciki dan shi Abdullahi bin Haram garin a daga ja haka sai aka daga hannunsa domin lokacin da aka harbe shi da kiriya ya dora hannu a kirji sai hannun ya zaura a gurin da aka zare hannun sai da jini ya tsafta ya tsatuwa a ranar shekara arba'in da ɗaya bayan yaro kan kaya neman manyan auliya ullahi ko wayannan auliya urrahman la khawfun alaihim wa la hum yahzanun to shi Abdullahi bin Haram bayan jari'u dan Abdullahi to mu je zuwa kare yake halaka abi halaka bi ma'ana mata mahaifina ya rasu wa taraka sab'a banatin aw tis'a banatin ya bar ƴaƴa bakwai ko tara ta sarawi ko yana kokonto tsakanin bakwai da tara amma sauran malaman da suke ruwaya waɗanda suke ruwaya sauran su sun tabbatar da tare shi tare yace fatajawwatu mar'atan sayyiban sai na auri wata mata bazawara in ji jajiru shekara sha takwas ya auro bazawara wanda in ka aura bazawara ta girme ki ba ta girme ni fa kana ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da ni tazawwajta ya jajiran sai jajir aure kai ne kin kai aure kaga annabi bai ma sani ba wani karatu ne da zai nuna ba ba za ka zo kai ta nuna wa cewa yanzu ai auren ban sani ba ni kamar ni zai iya yiwa a saura auren ba ka sani ba domin gaji annabi ba wanda ya shi daraja a wannan lokacin kuma bai sani ba to abin da ake so bayan ka ji daga baya sai ka addu'a kawai eh fa qultu na'am jabi yace sai yake eh fa kana sai yake dikran amsa yibar budurwa ko bazawara kunci sai yake ban tayyiba ya rasulullah ba budurwa bace ba zaura ce kana sai yake fa halla jariyata sai annabi yake ina ma kuma dai budurwa ka aura ai yarinya tulaibuha wa tulaibuka kai mata wasa kai ma wanda za a yi wasan ruwa a yi tsere a yi guje-guje ina ma ita ka aura wa tudaiquha wa tudaiquka ba ta dariya ta baka kala sai yace mai ruwa ya yace fa kuntu in jabiru sai nace fa kuntu lahu sai nace da annabi alaihi salatu wassalam inna abdullahi halaka ya rasulullah mai dina abdullahi ya rasu wa taraka banati ya ban mun ɗaya mata wa inni karitu an abi'ahunna bi mithlihinna ina kin in zo musu da irin su ba na so in kawo kwatankwacin su wadda shekarun su tsarin su sa'ar su wanda zai jibo rika raba fada kare kuwa to mutum ma babba ne yanzu zai iya auro budurwa ya tarar ƴaƴan uwar gida sun mata duka ita amarya ko ba a samu yawa to suna ganin sun girme da baban mu zaki wa rashin kunya sai kai da gaske to shi ne annabi alaihi salatu wassalam da ya ji wannan sai ya ce da shi sai kai shi yace fa ta jawwatu mar'atan taqumu alayhinna yace shi za na auro matar da za ta kula da wa tutli ahunna ta sai ta su ta ba su tarbiyya fada da sai Allah yace barakallahu aw khairan Allah ya maka albarka kaga yayi wani kwamin idea din jajiri ke aw khairan ko kuma Allah ya sa muku alkhairi kun ji wannan ko kai tsaye idan ka kalli wannan hadisin da muka ji yanzu za ka gane cewa Jabir dan Abdullahi ya gabatar da maslahar kannansa akan tasa shi za ake cewa shi aure kasuwanci ne mabniyun alal masalih eh kana kallon maslaha ka ne za ka yi aure ba ta wani ba kar ka sake na ja faɗa wannan kalmar wani ya zo kawai ya kwaɗe ta ba ka tausaya wata ka ce bari ka aure ta ba aure don tausayi dan maslaha ake aure ta ka maslaha auren da annabi alaihi salatu wasallam ya duk gaba ɗayan su ko ne akwai maslaha da yasa yayi auren duka abun biya asira saboda kai ma in zaka yi aure zaka maslaha zaka kalla ba ta wani ba shine kaida idan ko ka kalli maslaha wani to za a samu matsala kaga wani zai zo ce ma auren bazawara sunna ne a ina a auren bazawara maslaha kai idan magana da aka ta dariya ce ma dariya ai a yanzu banda yara ma ƴan mata suna girma ita ba zaura da ta goge sai ta fi ma wannan mu'amala ko ba haka bane yawwa domin ana cewa duk zauren da yake fara tawadu soyayya da bazaura sai sai ya yanka sun shiga abu in ba da gaske ba farai kuwa domin ta san ga hanyoyi da ake yi a kwantar wa da mutum hankali su za su fita ko yarinya wannan yanzu jeje suke sai dai idan ta waye tana da gaskida ba tun a waje yawa kun fahimta da kyau ko to saboda haka wannan jini kaga na yi yaran su je da iya su iyayen mu yanzu da su nan ba su gane yaran ba amma nan ba su ku kun san shi to saboda haka wannan jini misali zan ba sai da wannan da ya tsaya ba ka gane maslaha ce annabi alaihi salatu wassalam lokacin da na da Khadija ta rasu da Khadija tar ai mutum biyu aka nuna ba budurwa da bazawara tsakanin sauda malam Muhammad ka saurare ni kai ne malamin jira tsakanin sauda na nan da na Aisha ko wa aka fara gabatar ma da farko da na Aisha amma tambaye da nake so tsakanin na na sauda da na na Aisha wa annabi ya fara aure sauda to mu kana wannan wani ne ce ai annabi alaihi salatu wasalam saurayi ne amma da bazawara ya fara to wata maslaha ya kalla tambaya ta ke maslaha da ya kalla dan a wannan lokacin da annabi ya auri na Khadija an aiko shi ballan da zaka ce kaza to wata maslaha ya kalla tabi to in ba ka gano maslaha ba daga cikin fa'idodin da annabi ya samu wata fa'ida ya samu na auren bazawara protected kajin labai ya ba turanci kai ke kawai protected sarayya biyu kwanciyar da hankali barakan lawa fi kuma wannan abin da ke so ya fito na aida da shi duka misali ɗaya zan bayar lokacin da annabi alaihi salatu wasalam wahayi ya fara zuwa ba yadda za ku gane lalle ya kamata ya fara da bazo wannan babu ruwa ba da wayi ya fara zuwan masa shi ba tsorata yake sai ne ufaka ya tawo gida yana zuwa gida da ya zo a furgice ina na kadi da take kalla da yake ya ga abin da ya tsorata shi ya ga kaza me take mata ya ce kalla dakata la yusbi kallahu abadan la ranke da Allah Allah ba zai ta kunya ta gaba sai ta fara ƙara ba ta ce innaka la tasilu rahiba wa tahmilu al-kalla wa tuktibu al-ma'dum wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq haka take mata tace na rantsi da Allah ya burgita an gofa Allah madaukakin sarki ba zai taba kunyata ka ba domin kana tare da zumunci sannan kuma kana taimakawa marashi kana ɗaukar nauyi sannan kana taimakon duk abin da yake na gaskiya wannan abin ke kwatar wadawa annabi alaihi salatu wasalam hankali dan Allah ka aura inda a ce a lokacin budurwa ce in ya shigo a wannan bujitin ba tsoron biyu zai zama ba zama za ki ta rike shi ta kuka haka ne to ka ga daga cikin fawaid kenan na auren na na Khadija a wannan gaba akwai ruwa Allah da ya taba ga mu dan nan waje dan gongon da a gundi wata ran wata ran muna wani irin karatu cewa yi ya ga wannan yace lokacin da yace wato aka bambanci budurwa guda daya yace ta ta arba ta su yace wata nan da ya koma gida sai zuwa ya kira suna dan bar da kyar raba da kan wasa da matarsa ana ta dambe kuma irin fadan nan da yara har da kowa ya jika kowa da ruwa ana ta dambe Allah ya kai shi gidan yake da kyar to irin wannan wato kaga ana duba masalih maslaha ake kallo kaga da cikin fa'idodin da annabi ne idan ka zo kace za ka auri ba zai wura yanzu ka ta zo da annabi ya aura kai maslaha ne ka kalla kai shaka shi kenan kawai in kai ma kana da ka maslaha to dai ne kawai wani ya makale yanzu ya zo ya rigima da iyayen sa ne a ce ba zai aura ba to mun iyaye in baka yi sa'a ba da yawa auren fara ba ka da aure ba zaura za ki ta kawo ma karatu kika cewa baka san me wuce da ita ba ba a san kaza ba ta gire ka ta fi ka wayo sai kaza da sauransu to kun ji ɗaya daga cikin fawaid kenan da ya annabi alaihi salatu wassalam ya aure da Khadija to banda wannan maslahohin da suke sa a aure bazawara sai wace maslaha an gane ko shine misali idan mutum ya zo akwai wasu mutanen kirki wannan ba Allah mutumin kirki ne ƴaƴansa kowa yana yabar sai ɗaya da cikin ƴaƴansa ta fito ko kuma mijin da ya mutu kace kwaɗayin haɗa zuriya ne shi ma yana cikin matsaloli da ake auren bazaura kwarai kuwa duk da cewa bazaura ce amma wannan bawan Allah ina so haɗa zuriya ne kuma bai da ragowar ƴaƴa sai ita ita ma maslaha ce da ya kamata a kalla an fahimta ko sannan kuma wato a ko kuma dan mutum yana so ya kula da wani bawan Allah ya mutu ya bar matarsa mutumin kirki kuma ana yaban yana so ya ci gaba da kulawa da ƴaƴan da ya bari ita ma maslaha ce duk da yanzu ba a yi ya da wahala kam ba kana kallon yanzu yadda suke wasu ba ta suka ce wai mutum in ya zo auren ki zai ce kina da ƴaƴa ta ce zai ce to ba ɗauke ki ba wanda su magabata a baya ba haka kaga da na ummu salama ta zo ƴaƴan da ta fara duk mace tana jin tsoron yaya makomar ƴaƴanta abin da ta gaya wa annabi kenan cewa a gaya mana fa tana da yaya ba kuma yayin da take kallo annabi yace a gaya mata zai kula wannan shi ne babba a cikin wannan magana kiji kukan daɗi ne ta ji an karɓi wannan shi za ta kawo cewa to ina da kiji kuma annabi yace ko ta mata ma na da kiji kuma kace na ta bai ta ji ne yace za a roka miki kukan daɗi ne tun da aka ce za a ɗaure wuri an gaba komai ya wuce kuma sannan take na girme ka na bi ka shekaru ya ce ba komai shi ke nan aka zo da wato agololin gida su wato umar bin salama zainab wanda aka ce ta shekara saba'in fuskar ta ta yara saboda annabi ya taɓa mata addu'a ya tuba a fuskar shi ke nan shekara saba'in inna lillahi Na'am, saboda haka wannan shi ma yana ɗaya da yake abin da mutum zai kula idan yana da sha'awar haka. Yana cikin maslahohi da za a kalla. Hadisi na gaba, hadisi na ɗari tara da talatin da ɗaya, an jabir bin Abdullahi kala, rabi Allah wa anhu ma kala. Kuntu ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi gadwatin wata rana na kasance tare da annabi alaihi salatu wasalam a wani yaki wani yaki ne yakin tabuka fanan ma kafanna yayin da muka jiyo daga yakin yake ta'ajjaltu ala ba'irin kadufin kadufin yake sai na rika sauri to da an tafi akwai ina ta sauri alama irin akan wani rakumi a tsufi wanda yake tafiya salalu salalu shine kafu an ga shine ta qarubul khadu fi sur'a yana tafiya kafarsa kusa da kusa baya sauri salalu salalu ya hauje shi ba in garma ba mara gudu ko taguwa mara kuzari to ana haka yace bala hikan yirakibun min khalfi yadda annabi yake ina ka tafiya shi yake cewa kowa ya gaba duk abin da kuke ji wa tsoro a baya ni zan je muku yace ka kowa ya wuce gaba saboda haka sai ya biyo daga baya ya kawo ya ga koda wato a wannan lokacin wani ya yi da wani abu wani ya yi kaza to ake jagora ya zama shi ne wato shigewa na gaban mutane ba shi ne mai tsuya ba to annabi ya zo a baya kawai sai ya haɗu da jabir yana ganin sa kowa ya rage da tafiya domin taguwar annabi tana da sauri duk saurin ku ne zai samu shi sa zai wari je kun jiwa da tafiya sai sau idan ya taure kuma sai a koma wannan matakin da ake yi na wajen kulawa ne amma a tashi farko za a tafi kada kowa yake ke domin ya fara duba ya gaba mai matsala kowa ya tashi ba zo a ce yayin da za a yi tafiyar a fara zuba kuku ku shiga biyu aiki ba sai kun fara zuwa dan to so nan ma za ta wuce Allah ya kula yau da an samu matsala ba sola ba yau to mu ci gaba kuma nan da shi na sai ce to wala hita mirajibun min khalfi sai wani wato mahayi wanda yake haye akan abun hawa ya haɗu da ni min khalfi wato ta bayana faltafattu jabir da abdullahi yace sai na jiyo ina jiyowa malam Ahmad a wannan kale da ka zaje ka zauna oke to na gani ka dauka littafin kake hatta yace falsafatu sai na jiyo inji jabir da abdullahi yace ina jiyowa fa idza ana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina jiyowa sai ga annabi alaihi salatu wasallam kala sai annabi ya ce ba ya aje doka ne zaune da kai haka kuma sai sauri kake kamar mutum ya zuci wanda yin sauri kake ba gurin zuwa ku ba ne zaune da kai sai sauri kake kullu sai nake ni hadithu ahadi bi urfi ne zaune da kai har yanzu gauto da kai yanzu gauto a makari sai jabir da abdullahi ya ce ni hadithu ahadi bi urfi yake ya rasulullah ni sabon aure ne an gobe ni ya ga masa kana sai yake fa dikiran ta zawwajta am sayyibat yake to budurwa ka aura ko kuwa bazawra kulli sai nake wani sayyibat yake ya rasulullah bazawra na aura kana sai yake fa Allah jariyatan ina ma budurwa ka aura tula'ibuha wa tula'ibuka sai mata wasa ita ma sai ma wasa ina ma kana sai ce balamma kadimna zahabna ila dukula yayin da muka dawo kaza an dawo ke yayin da muka dawo daga yake zahabna ila dukula sai muka tafi dan kowa ya shiga gida fa kana sai annabi ya ce amhilu sai ga wasa sai ki kudan dakata ku jinkirta shine mahalai eh ku dan ba a hankali ku jinkirta hatta tadkhulu laylan kan wanda ya shiga gida ya je bani shi dare yayi an dawo da rana ko da yamma annabi ya ce kowa ya tsage ta ya tsaya a cikin gari har sai dare yayi bari ku ji jima ai ita ce bayan ita ce mun yi sallar ita kowa zai shiga gida duk gari zai dauki labari cewa ba baya da sun dawo domin ana buka kuje da dawowa likai tamta kidan kansa annabi yake ku daya saboda wadda take a harbice ta shirya tun ba waya da za su iyalin ka waya cewa to gobe za mu taso kaga za ka kinka ce mai kunshi ta yi mai kitso ta yi mai gyaran gida wata za ka ba ka gida ba ta damu da gyaran gida ba amma kullum mai gida zai dawo to za a yi sabon kiri to sai annabi yake ni dai kamta kidan ta ita da ka je haka adbara domin wanda take a harkice ta kike za ta taje gashin ta sai kunci sai nan da duk abin da za a yi shiryawa ta yi kun ji hikima wa tattahidul mubiba wanda take wato aka dade ba a ganta ba ta aske gashin da za ta aske na hammata da mara ta aske shine istihdad ka ji hikima ko shine muka bala idan kana da waya a yanzu duk wannan gurin ka wuce ko yanzu ka dawo za ka iya shiga gida domin kafin ka dawo hikima shi ne duk mace ba ta san wato tadin dawowa kawai ba da duba tsammani ku ji akan ba a zo kai ba ba daidai kai haka ba kamata ya inda waya sai dai caji ya tsari wanda zai wahala ba a ce mutum ya dogo tafiya ya tashi samun caji kuma bai yanke wayar iyalinsa ba abokan tafiya sai ya karɓa ya kirawo saboda haka wannan shi ne hikima sai a sanar cewa rana kaza za mu dawo in sha Allah ta'ala za a yi ma goma ta aji za a yi goma ta aji ai mafiya yawancin ma matafiya wanda yake zuwa ya rika tafiya ya dawo kullun sabo ne gurin iyalinsa kullun na taba gaya wani bawan Allah cikin abokan da'awar mu kaga ana tattauna matsaloli na iyali shi baya zama tafiya yake je Lagos ko Abuja ya dawo sai ya tafi uku baya nan sannan ya dawo ana tattaunawa zai sa ba jide muka ta nake wanda gaskiya wani karka za mana ba dalili ko domin kai baka san matsalolin iyali ba mu ne kullum muke a cikin a ai wanda ake tafiya ta TV uku kai baka ai yanzu kullum da yare ka ake an gode kai amma mu da muke kullum ana gogorza da mu muka san me matsala kwarai kuwa nake tsakaninka da Allah ka taba dadewa yake wallahi ya taba wata uku da iyalin sa sai an baro da to ka ko mu ko ba zan mu kuma ba mu taba barin su wata uku ba tunda muke doguwar tafiya wata uku ba mu taba ba zai yi cewa tunda da ya aure wata ɗaya taba yi lokacin da ta mutu Saudiya ita ɗaya taba ba na tare da iyali to ka ko ai ina da abin da zan faɗa to ya kamata kai mana jini ya nemo mu gaban da tauna kuma ya gamsu ya kuma aida kamata ya dama yana bai a kashe fangojin ana so kai lafiya da shi a wani iya hacce da dan da dan abin da muke ja to yau karatun da an dawo a da bari mu ji inda ya kamata a ji to saboda haka wannan shi ne to kaga wanda ba a nan din za ta za ta kinka ta kinka wa fi hadal hadisi annahu qala a wannan hadisin cewa kuma alkinsa alkinsa ya jaje yani alwalad kun ji ko wato ana gaya masa cewa alkinsa alkinsa annabi alayhi salatu wassalam yana gaya masa wannan kalma cewa abinda ake nufi ai alayka bil aqli wa dhur wa dhur wato ka zama mai kai gumbasira ya hangen nesa in ka dawo gurin iyalinka an gane ko shine alkaikar kaika eh wajen kulawa zai ya kamata ka tinkari iyalin ka da idan kai ka biya shine alkaikar kaika wasu malamai suka ce a'a ma'anarsa kuma alhasu alal jima annabi yana kwadaitar da su cewa lallai duk wanda ya koma ya kamata yau din nan sai amanci an gwanci da iyalin cewa Allah ya bashi da wato wajen an gwanci shine ya sadi da iyalin saboda ya hasli ya dauki lokaci baya shine alkaisar baita shine alwalad kai annabi ne muka arzuki cewa an yanzu kawul wallahu alwalad wata ila a wannan daren ba a ne yau din nan Allah ya azurta ku da ka shine alkaisar baita shine tambaye yake ai alwalad ana nufin Allah ya ba ku da nan kwarai yayin wannan haduwa wannan shi kaga wannan hadisin yana koyar da mu yadda annabi yake da kulawa dangane da wato wajen rashin afkawa iyali kai tsaye da mutum ya dawo ba sanarwa kawai ya shigo ba daidai ba ne abin da yake daidai shi ne sanar da eh ko ko ko kwana ta jaka a wajen lafiya unguwar su yalla bai ya dawo eh zai zo ya zauna a wajen lafiya ya zauna ya zanar tukunna wannan shi saboda haka an so ya sanar hadisi na gaba kan wutan mu ta kare gaba daya hadisi na ɗari tara da talatin da biyu عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في جزاء زاد في يتي رويتوها yace ina tare da Annabi alaihi salatu wassalam fi jazati a wani yaki wani yaki ne yakin tabuka domin wani hadisi ya faɗa ka huta sai yace fa abu ta abi jamadi yace sai raƙumi na ya jinkin da ni man banda abi amadu lam yakira bihi na tabu sai yace wa a'ya ya gajiya fa ata aliyyan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi kira da abin da Allah ya tabbata a gare shi ya zo mana ya zo mun kai shine wanda hadisi yana cikin tafiya ya ji bayan sa wani ya zo fakala ya ja fakala jabiru fakala kai jabiru annabi yana gano shi gaba ya ce wannan jabiru ne tambaye shi yake fa kuntu na'am sai nake kwarai kuwa kana da yake ma shi a zuka sai kuma jabiru ne faru da kai kuntu sai nake afda alayya jama'i wallahi wannan raƙumin ne ya bata mu lokaci ka zo abun hawa kai kai yin kitai sai kowa ya tafi da hawa daya ka gama goge kudoji ya ka ga wata waya cikin jiki ya ka mai da ita ana yin ruwa ka ga zai kai yawwa to wa aya ya gajiya to amma kun ga shi ya faɗi dabbar ta gajiya fa ta kallafi ta ta makarantar jiza na zauna yake fa na gana ya hajiruhu bi mihdali ya annabi ya sako da nijar ɗinsa sandan da yake hannun ga wannan ɗan sandan kwajiri yawa kwajiri ko sai yake zungurar dabbar jajiri shi ne ya ajiyar hudu da jami yake zungurar wato dabbar ta dai sun makala sannan sai yake irkam annabi ya zai zunguri dabbar sai yake to hau an masa jaji na gaske kuwa yake fara shukku jajiri yake sai na hau falakad ra'aytu aqutuhu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi sai da na hango ni ina hada wannan dabbar saboda saurin da ta samu ta samu jaji kar a so ta wuce ba dabbar annabi saboda sauri yace sai da na na hango ni ina kai ina rike da zaman da kana sai yace da zawwalta to bayan nan kuma kaga yanzu abun hawa yayi sai annabi ya kalle yanayin da yake to kai aure ne kuntu na'am sai na ce eh kana da yake zikran amsa yi ba bazawara ko budurwa kuntu sai na ce ban sai ba ya rasulullah bazawara ce kana da yake afala jari yakan tulaibuha wa tulaibu me yasa baka aure budurwa ba wanda za ta yi ma wasa kai ma kai mata kuntu sai na ce inna li akhawati ya rasulullah ina da yan uwa mata shine inna li akhawati فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن kunji yace sai na so in auro matar da za ta kula da shi ne tajma'uhunna wadda za ta haɗa su gaba ɗaya ta kula da wa tamtiquhunna ta rika taje musu kai tare musu kitso wa taqumu alaihinna ta kula da su ta kula da tarbiyyar duk lokacin da matar ta mutu yayin tsara aure na biyu ba zan zuciya saraka ba maslaha saraka Allah don baka yi wasa ba za a zo a yi babu baɗi da ba wan ba kare tarbiyya ya yanka ta zo kuma daga baya rashin tarbiyya ya haifar ma da wata cuta ka zo wato magana honi mun kake honi mun ya kare an koma shiriri ta kuma domin ɗabi'a ta gaba ɗaya za ta yi ma a cikin gida bayan wani ɗan lokaci to ka ka kalli maslaha ka kawai banda ta ƴaƴa banda ta ƴaƴa yanzu ka zo kuma ka shiga wani yanayi amma idan yana da wato wata matar matar da biyan zai auro budurwa ɗaya ta al'ayansa ita ma maslahar ta ce ba laifi ba ne domin kamar yadda ake faɗa cewa a wannan shekarun suna buƙatar wanda za su rika tarayya saboda haka za ku suna ta surutu ya wuri ɗan cikinsa to haramun ne ba haramun ba ne inda yake matsala kawai shi ne zanto ba mai kula da sauran ƴaƴansa amma inda akwai wata za ka kula da su wannan ba daidai bane har wasu kaga sun zo sun yi wa mahaifin takunkumi a ita rigima wannan kuma ba daidai bane gaskiya baya cikin abubuwan da ya kamata ya'ya su sa baki a yi yawwa to sai yake inda ita tana son sa kai na ruwanka ba abin da ya ba da to bai jabe ka wala ba ba abin da ya jabe ka yawwa to sai yake wa taqumu alaihi ta kana sai ce amma innaka qadir yake to za ka zo qadir tabbas za ka gabata za ka ji fa idza qadimta abinda annabi ya yi dabbar da tayi ya ga yadda take taji sai ce wata kila ba za ka riga mu zuwa ba shi ne abin da ya ja ba wata kila ba ka riga mu zuwa maybe annabi zai kuma dan tsayawa wajen wuraren ko da ba dan sauri ba sai ce za ka riga da zuwa domin an mata tayi bai za ka dimta to da zara ka je in ka riga da zuwa fa kai ta kai ta to ne ma wajiya mun cewa kai kokari wato kai ka ba a hankali kuma ka je gurin iyalin kai kokari ka tare da su in magana sai ce a tabi'u jabalaka kafin da tabi'u ce to wannan rakumin da aka yi dan wasa kai a baya za ka ciyar mu annabi ya tambaye za ka siyan min da wannan raƙumin kultu na'am sai nake kwarai kuwa in ji jajir a da gudun kuwa kultu na'am fassarahu min ni bi ku bi uqiya ya nabi ya ce ya ji uqiya da jira ni nawa na'am jira ni arba'in ko dinari ɗari biyar ko sai ka lissa ba ka ga rubu dinari yanzu dubu ishirin da wani abu sai ka lissa ba dubu ɗari da wani adadin annabi ya siya a hannun jabiru kamar fa yanzu ne a cewa tsohon befa kwarai kuwa tsohon befa irin wanda ya ja wahalar nan wanda ka hau shi yau gobe ya hauka ko yawwa shi ne ba haka aka siya sai ya je bi tsohiya ɗaya dinari ɗari biyar dinari arba'in ka jira ni ɗari biyar ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل sai ke rija aka annabi ya riga da zuwa domin dabba ta ita musamman wa kadinti bil gadad yake ni kuma da tsanta ba zai gani fajina ila al masjid muka je masallaci domin ana ke tarewa da fa wajatu ala bab al masjid ina zuwa na saba annabi alaihi salatu wassalam a wasu kogon masallaci kana sai ki alana kadinka sai in duka zo kuntu sai nace na'am nace kwarai kuwa kala sai ce fada jamalaka sai ce to bara kumunka bari kun bara kumunka anan bari kun ba kalli raka'a bai ba da shiga masallaci kai sallah raka'a biyu kun ji hikimar yin sallah raka'a biyu ba dole bane shine dan ka ba iyali dama amma da yanzu mutum zai dawo ya sanar da iyalin ya tsaya a masallacin ungoci ya sallah kai ko ba kai ba kai kai inda wannan niyyar yana da ladan samun sunna zai samu lada saboda haka badakanki yace sai na shiga kana je ki alana kadinka nan ne ko ko na sallaji badakanki fa sallai su shiga ne sallah ba mara bilal sai ce bilal ya umarci bilal annabi alaihi salatu wasallam an yanzu na lahu uqiya kika ma alƙawari cewa zai ka auno masa uqiya daya na kuɗi zai ka dauko mara rafa kaza fawajana ni bilalu yake bilalu yaje auro mu fa arda fil mizan yake ya cika yerin jayi a mizani shi wannan kudin ban talatu hatta wallahi yake na tafi ake da na bada baya fa kana shi yake ud'u lil jabir sai annabi yake kai ku kira min jabir kaga yanzu ya karbi kudi ya bar dabba قلت زينتي علاني يرد علي الجمل sai gaban sai fadi yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka bashi miki ya kai ya karbi kudi ya biya an ce dawo kira abin nan ne mutum ya je abin sa ya san me matsala ne gaban sai fadi yace shi kenan da lillahi ya bashi dale ko talabi kenan walan yakun shay'un abdaka ilayya min yace kuma wallahi ba abin da na tsara irin wannan gefa a ra kuma nan shi ne ya matsala yace ga jira a dawo kana ji annabi ce hujja malaka wa laka samalu yace dauki raƙumin ka an ban ma ka je ka rike da kuɗin da raƙumin to sai hankalin shi ya kwanta haka annabi yake ya fi kowa bai da koyi ai kowarsa duhu ya yayi zuciyar kowa ta yayi ga tuba mai kyau da kayi ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wasallam haka da tali na mai yake bala in ji rabi haka annabi yake zai ta kyauta ba kun da ya dame shi ga duk abin da ya zo Allah annabi alaihi salatu wasallam raba ke ni ko bai yi haka za ga kuma magabatan mu a baya irin wannan ɗabi'ar suka ɗauka za ga ba su kai ne su dukiya ba amma sun ji kyauta wata rana da sha'abar Allah ya gidan zarga bara ai na jira ba da labarin wani economist cewa wani yaro ne ma'aikin da kai shi waje ingila ya je karatu ya kanta da economy da ya kanta economy to shi ma'aikin iyayen mu ne na da irin yan kasuwan nan duk abin da ya samu za ka ya zo yana raba a ɗan uwansa a irin gidan za ka masu irin rukun ƴaƴan wasu ma a ta raba a ba wannan a ba wannan ranar da ya je zauna ya gama digiri ya dawo yana zane da yadda ba zai ke yake ba ba ya kamata a yi economizing abubuwan nan a teka su komai a rika ware wanda za a bayar saboda in ya fito da su Allah ya rabar sai yi dariya ya ce yaro ke yaro ke yace yace zo ka gani da yazo ya zauna wa shi gani suna zaune yazo ana ta bayarwa yace ya za a yi wasu su zo shi magana ta wai ya za a yi wayannan suna fita kuma ba wasu sai yace to kaga wannan bayarwar da nake shi suke kawo su idan baka gani ba yaran zamani ce ta shi ka ba da gudu yace wannan bayarwar da muke ita take fara kawo su kuma haka yake to ba da mutuwa alayhi da auli ya khairun min al-yadi sufla duk wanda yake ba ba za ku Allah baya hana kuma dan yace a shaytan ya idu kuma al-faqara wa yamurkum kullun duk wanda yake bayarwa wallahi za ku ga Allah baya hana domin dalili wato ta hanyar ka wasu suke samu ba zai ana ka domin wanda zai zo nema ta gurinka idan ya zo baka da shi babu kenan kuma to da haka sai Allah ya baka ka bawo kuma za ga wanda ya sa zuciyar sa ruwa baka ruwa ko to za ga inda kudin sa yake tafiya a gurin wani aiki ne na banza zai iya kasuwa yana kasuwa ya ga matsala ta duwa ko kuma sai an yi to injin mota ya buga ya za a yi ya ni wallahi ko inji ana mugun zafi kuma baya son zafi kawai generator lista ta tsaya bai kano a ce ma wani fan a jiki ya mutu dubu ashirin da uku kuma sai an siya ko yawwa ko kuma za a je a abubuwa iri iri wanda inda Allah ya sa yana da kyauta ko to sai Allah ya kare ma wayan abubuwa ta hanyar wannan abubuwa ai kana Allah yake kare musibu sai Allah ya kare wasu abubuwa duk abin da zai zo sai a hana shi zuwa ba Allah ne zai jarrabe ka ba sai ana ji zuwa to irin wannan abubuwan suna da fawaid sosai suna da su gaskiya ba wai tarawa ba ce take ba wai ba kai ba wai za ka wa Allah ba ko da yake mutum ya rika duba wannan kuma ta wani latije da da da wata sai take ne magana cewa ai alaji ya kamata a ce ce ba na son irin wannan yake da Allah ya ga dama ni zan je a rika ba haka yake mata wallahi yana nan duk da da ranka yake mata da Allah ya ga dama ni zan zan je a rika bani yake kuma da Allah ya sa ni zan bawo mutane ba shi su gode wa Allah ba to wannan shine yana da kyau ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata kuma mutum yana so zuciyarsa ta ci gaba da haɓaka Allah ya kare man musibu ya ɗauki wannan ɗabi'a yawwa to sai yake cewa a kaje yin jayi a cikin yake mun biya har ƙarshe ko to kaga wannan yana nuna min girman girman karamci na Annabi alaihi salatu wassalam sannan kuma da albarkarsa da je gaba babu wasiya bin nisa babu da yake magana dangane da yin nasiya wasiya kamar da ne yake kira da wasiya shine a gaya ma wani abu wanda ba ko bayan rayuwa ana so kai amfani da shi shine wasiya shi za a gura ka ce yusi kuma lahu fi auladi to ake ko bayan mutuwa kai amfani da wannan abu ya ga an gaya ma luqman hakim ne wannan tawfiya kar kai kaza kar kai kaza yi kaza kai kaza yana gaya manni ko bayan ba raina yi kokari kai yi shine wasiya to bari mu an abi hurairah radiyallahu anhu qala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mar'atu qabila to dan kuma lallacin maza ake so ayi ku gane da wa kake mu'amala sai annabi ya ce ita mace kamar take kamar kashin haƙarƙari haka mace take a ji haƙarƙari wanda ya biology ya gani ko ba kai biology ba ai ka san ana alaƙwabe yawwa yawwa so da haka ina na ba ne salatu wasallam ya ce kabila kamar kashin haƙarƙari ne alaƙwabe yake in akamta ha ka sarta in kace sai ka ni kadda shi to za ka yi duk wanda yake ya ni kadda ka ta karkarin sa to zai tashi daga yi halakwato da haka kan kuma gaban annabi yace wa litta wa littamta ta biha idan zaka ji dadi da baka ko littamta ta biha wa fiha wa ka ji dadi da ita da wannan karkatar ta kawai shine magana da ake cewa duk hankalin mutum ka aure da ku duk hankalin ka ko ɗan suwaye ka sa a ranka cewa za ta yi ma laifi ta yi ba zan iya amfani da yaran wani wani wani tsohon darakta da na zauna karkashin sa a wata makaranta ba cewa wai in ka aure ta ka ɗauka ka aure ma hukaciya a shi wannan yaran ya mutu ba ma hukaciya ba a'a ka ɗauka cewa za ta yi ma laifi ɗari Jirran da ta yi guda ɗaya sai ka ji su saura su tsayin da tara. A ranka, a gaya mata so, ba gaya mata za ba, a ranka za ta sa wannan. Cewa saura su tsayin da tara. Wanda ya zo ya jaraba ku yi faɗi ɗaya. Ya samu ta tsayin da tara, ya ci ko bai ci ba. Ƙaddalin. Yawwa. Ya samu ɗaya kyakkyawa tsayawa. To in ka sa wannan a ranka, za ka zauna lafiya. domin idan mutum ya ce shi ba ya da rayuwa mace ta saba barku to zai zama da wa mai aure ta ka haka sai na Umar ya ga wani ya zo yana ga mata eh ya zo zai ka ma karaje biyu shi ma ne wasiwa a gida sai ce to shi ma mai oga kwata kwata haka ake wani biya ne sai na Umar irin abin da yake bari ya fito in kin gama abin ya dawo yana fitowa ya ga mutum ya biya ya kira shi sai ya ya amiral mu'minin da kara na kawo ba jinabi shi wanda ake ba tawa fitawa sai dariya yace tsakani da Allah kafin sai ma ciwa abubuwa ne wanda ba na alheri haka yake yace ba sai ma jara ba sai maka girki sai kaza yace mun zabo man yace to ko wannan zaka kalla ka kauda kai to wayannan abubuwan suna taimakawa wajen haƙuri shi ta iyayenmu magabata ce faɗa duk gidan da ka ji su juru to haƙuri aka ji ta yawwa ba wai tabawa ba ba kwanan nan juma da sauti ina ga yawa ba ta muna karatu ne nace an ga ya muku iyayen mu ba ta faɗa da gidan mu na baya shekara 40 baya 50 ba ta samu sabani ana samu an ga ya muku a junan su abokan zama iyaye mata ba za samu sabani duk suna samu amma ba za su faɗa ba sai kun yi bacci ka je kai jima sai kowa ya bacci sai ai faɗa sai ka ce dole to aka yi kenan inda wani zai tashi a yaran an gaba fadan ya tashi a bakin da shi zai rage wannan kalmomi cewa haka shi suna faɗa sannan inda da gidan ne shi ma za a yi amma kai ta ba kai saka ji ba amma yanzu parental alienation syndrome in kana faɗa da kai sai ka goga wa ƴaƴa ɗan psychology ke faɗa yanzu matsalar da muke fama da ita ke ƴaƴan ake sawo gabar uban wannan wata irin masifa gaba da uban akwai bawan Allah da ya gaya min cewa ƴaƴansa sai su kwana talatin ba sa kula saboda illar da uwar Allah ta tuza musu wata irin aƙida gaba suke da shi kuru-kuru to yanzu wannan parental alienation syndrome din shi yake damun al'umma mu a yanzu wanda yake mu'amala da abubuwan zai gane ana fama da wannan ko kuma idan wani lokacin in shi ma uban ana samu amma na mata ya fi yawa cewa ya zuga ƴaƴan ya zuga ƴaƴan su rika su tsani uwan ana samu a ba wala dan an ce man abaru ummuka summa man ummuka ace wa aka yi mahaifi bai da haƙƙi wanda shi ne kullum ne buredi kullum dan su ne zai gaje shi da shi da uwar shi ba wani gaba sai zo gaje shi yaran ki in ya zo a ko kuma lokaci bayan lokaci in ya tashi zuwa sai zo da buredi sai ba wa umma buredi inda ya ce mata gida da biredi dubu biyu sai ɗauko dubu biyu sai ya bawa uban kiwa su ta sa albarka sun gode rannan uwar ta fita ba mara abinci ba ta tafi unguwa tana zama ta kai kiya ya sai ga ɗan ya zo gaji da ya zo gaje su sai ya zo da wannan biredin sai ya ce abba ga wannan dubu biyu na kai ita ba ta tace dubu biyu sai ce kuma da kuɗi ya baya ta ta karba ya sa albarka ya tafi yana ta tunani da yake to to wannan biredi tun da bata yi abinci ba bari yana buɗe tsakiyar biredi ba sai ga dubu a jira a ciki ba eh nan da bai sai sa a ciki ya cinye biredi da ta dawo ta dawo bai ce bata kala ba da ta zauna dai sai aka yi an yi fadi saboda haka sai dubu biyu da yake ware ya zo kai je mu ga sakwai shiru da take kala ya ce yaran da Allah har yau ba wanda ya magana da kan hakuwar har yau ya ce a je wannan fadi din ake yi duk ran da aka zo to da dubu kaza fa a cikin buredi ita na ta daban ta a turan na ba to kaga ina ke to a rana rana kaza ta barawo rana ɗaya ta mai kaya kaga shi wannan ai gaba ta kai shi ai samu gobara shi to saboda haka wannan shi mutum ya lokacin to kaga annabi alaihi salatu wasalam cewa in zaka ji dadi da mace to ka ji dadi da ita domin karkatar taka lokaci ya cika za mu kai anan awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na da sai Allah ka biya musu bukatun kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka iyayen mu masu rai Allah ka ba su tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka ya san Allah ka sa su a hanya maduniya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da suna yin tajawawa ƙasar nan yadda yake cikin yanayi Allah ka san waɗanda suka fi dacewa da mai shugabanni na ƙwarai Allah ka zaɓa mu Allah kada ka bamu da dukkan zuciyar mu muna roƙon Allah da suna yin tajawawa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka bi kansu da zaɓar iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yaje mu muna da Allah da suna yin shawarwa da su gun kuma ka Allah ka iya mana Allah ka fara da mu duniya da lahira masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa mu kun ji rayuwa da talauci da ke baba da Allah ka yayi mana اللهم علمنا في أوطاننا وأصل حيمنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وسلم اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم